بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya hada mu a wannan yammaci na litinin hudu ga watan Ramadan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam 1433 wanda ya daidai da 23 ga watan bakwai shekara ta 2012 kuma za mu ci gaba da inda muka tsaya a tafsirin alkur'ani mai girma har yanzu muna suratul baqara wannan aya ta 165 zuwa 67 a maimaita karatun saboda mukaranta yau daga littafin insha Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ومن الناس
ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخالدين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون
طيب حسبك آه، jiya mun karanta wannan ayoyi na farko wa minin nasu man yattakhidhu min dunillah andadan zuwa ƙarshe amma saboda buƙatar magana akan abin da ya shafi almahabba ya zama ba mu karanta komai daga cikin littafin sa'adi kamar da aka saba ba kuma shi zamu yi yanzu insha Allah malam al-sa'adi yake cewa ma ahsana ittisala hadhihi al-ayati bima qablaha Ah, alaƙa da take tsakanin wannan ayar da wadda ta zo gabaninta akwai alaƙa mai ƙarfi sosai kuma kyanta yana da yawa ƙwarai da gaske ma'ana akwai kyakkyawar alaƙa tsakanin faɗin allah maɗaukaki wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa rahmanir rahim da kuma wa minan nasi da kuma wadda ta zo kafinta inna fi khalqi samawati wal ard yawa to shine sai yake cewa fa innahu ta'ala lamma bayyana wahdaniyatahu bayan Allah maɗauki ya bayyana mana kaɗaituwarsa wa adillata halƙati'a da kuma dalilan haka ɗin wato dalilan kaɗaituwarsa dalilan da suke yankakku babu kokonto a cikinsu wa barahina ha da kuma hujjojinsu dai masu ƙarfi a sati'a bayyanannu ƙuruƙuru almusilati ila ilmi yaqin waɗanda suke kai mutum zuwa ga ilimin yaƙini cewa tabbas Allah makaɗaici ne wajen waɗannan abubuwa almuzilati li kulli shakkin waɗanda kuma suke gusar da kowanne kokonto zakara huna to anan kuma sai Allah madaukaki ya ambaci anna cewa minan nasi daga mutane ma'a hadal bayani tam tare da wannan bayanin kurukuru da ya bayyana aka bayyana cewa Allah shi kadai ne shi kadai ya cancanta a bauta masa shi yayi halitta babu wanda ya taya shi a tare da kurukuru da kuma bayyanuwar wannan dalili a, akwai man yattakhidhu min al-makhluqina andada lillahi sai aka samu duk da haka akwai waɗanda suke riƙar wato wasu abubuwan bauta suna bauta musu tare da Allah subhanahu wata'ala ai nuzara wa muthala wato abokan kama da kuma waɗanda suke kwatankwaci haka suke tsammani a suka sawa Allah subhanahu wata'ala kishiyoyi a yusawihim fillahi bil ibadati wal mahabba suna daidaita su da Allah maɗaukaki wajen bauta da kuma soyayya wata azimi da girmamawa irin girmamawa da suke wa Allah irinta suke wa waɗancan irin soyayyar da suke wa Allah irinta suke musu irin bautar da suke wa Allah irinta suke wa waɗannan hakanan irin da'ar da suke wa Allah irinta suke musu Ah, wa man kana bi hadhihi halati duk mutumin da ya kasance ku da irin wannan yanayin ya zama wannan shine halinsa shine sifarsa ta'adarsa kenan ba da iqamatul hujjati wa bayani tauhidi bayan ku an tsayar masa hujja in kuma bayyana masa meye tauhidi na hakika alima annahu ko ulima sai a san annahu mu'anidun lillahi mushaqqun lahu sai ya zama lalle za mu fahimci mu kuma tabbatar da cewa shi kangararre ne kuma mai saba wa Allah subhanahu wa an ce mushaq wanda ya koma gefe ya rabu da abin da ake umarta sayabi ya zama yana wani guri daban fi shaqqin abin da aka umarce shi kuma fi shaqqin shine ma'ana mushaq ma'ana sabani au mu'ridun ko kuma mutum ne wanda yake ya bijire an tadabburi ayatihi baya lura da ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala wa tafakkuri fi makhluqatihi baya kuma tintintini a halittun Allah subhanahu wa ta'ala yadda zai gano abin da ya kamata ya samu na darasi har ya kula da cewa Allah fa shi kadai shi ya cancanta abauta masa ba wani ba falaysa lahu adna udhrin fi dhalika ba shi da wani udhri komai kankantarsa a wannan abin da ya aikata bal qad haqqat alaihi kalimatul azab kai bari ma a wato kalmar azaba ce alkawarin azaba tabbacin cewa zai shiga azaba wannan abin shine ya tabbata a kansa wa haula illazina yattakhizuna al-andada ma Allah waɗannan da suke riƙar wasu kishiyoyi tare da Allah la yusawwunahum billahi fil khalqi war razqi wat tadbir ba sa hada su da Allah ne su daidaita su a bangaren halitta da arzutawa da kuma juyar da lamura wa inna ma yusawwunahum bihi fil ibada suna daidaita su ne da waɗancan allolin a wajen ibada kawai a fayabudunahum liyuqarribuhum ilayhi sai su rika bauta musu domin a waɗancan din su kusantar da su zuwa ga Allah wannan mun sha magana akan wannan matsalar ko cewa ba za ka samu mutumin da yake bautawa wani wanda ba Allah ba sai face da za ka tambaye shi wane ne ya halicci sammai da ƙasa zai ce maka Allah ne ba ya yadda cewa wannan abin da yake bautawa shi ne ya halicci sammai da ƙasa ko ya halicce shi ba amma saboda me yake bauta masa yana bautawa wannan ne don ya kusanta shi zuwa ga Allah wannan shi ne sirrin kuma shi ne shubuhar duk wanda yake ɗaukar irin wannan abu wato yana bautawa wani abu wanda ba Allah ba subhanahu wa ta'ala duk mai irin wannan halin ya zama ya riƙi wani abu wanda ba Allah ba yana bauta masa a sawa'un ko ya kira shi bauta ko bai kira shi bauta ba za ka ga cewa babbar shubu hassa ita ce ai ba a zuwa sama sai da tsani ko ba haka ake cewa ba wai ba a zuwa gun Allah sai ta hanyar wasu to wannan abin shine asalin abin da ya jawo duk wanda ya bata a duniya shi ma ya bata mun yi bayanin nan ba karo na farko ba akan asalin abin da ya sa dan adam ya fara shirka shirkar farko da aka yi a zamanin annabi nuhu shi yasa Allah madauki ya aiko shi a matsayin manzo don ya hana mutane amma kafinsa daga annabi adam zuwa a shi lokacin annabi nuhu akwai karni karni har guda goma dukkaninsu akan tauhidi suke ba su shiga harkar shirka ba amma lokacin da aka zo zamanin annabi nuhu aka samu waɗannan mutane salihan bayi da suka mutu sai shaidan ya ba wa mutanensu shawara cewa su zazzana su tsara su yi mutum mutumi na waɗannan malamai su zo su aje su saboda a rika tunawa da su wannan kisa dai na sha faɗarta a wannan abun har ya kai ga a hankali a hankali garin a girmama waɗannan a mutane sai zama an koma ana bauta musu to sirrin shi ne wannan abu cewa za ka ga kowa yana tunanin shi bai isa ya je ya roƙi allah shi da allah ba wasu ya samu tsani ya bi ta hannunsa to wannan shi ne sababin farko da ya jawo mutane suka fara ɓata babu wanda ya je ƙofar allah ya ƙwanƙwasa ya roƙi Allah ya Allah ka bani ya Allah ka bani Allah ya kore shi ya ce je ka sai ka zo min da wani tukuna sannan in baka ko akwai wannan babu wannan abu don haka idan har mutum bai yadda ya yi alaƙa da Allah maɗaukaki a matsayin shi bawa ne Allah kuma ubangijinsa ba to za ka ga ya faɗa irin wannan kure ɗin da farko za ka ga ba wai da niyyar a yi shirka ake ba amma saboda a girmama wasu saboda ita ɗabi'ar karkacewa hanyar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam za ka samu cewa masu yinta su suna ga wasu mutane ne da a ganinsu su ba su da daraja ba su da iko ba su kuma da wani wata dama da za su iya shiga fadar Allah su roƙi abin da suke so sai su ga cewa bari su bi ta hanyar wasu wasu nan su ɗin su suka ba su matsayi wasu kuma za ka samu suna da matsayin agun Allah wani lokacin mala'ika ne wani kuma annabi ne wani kuma mai alaka da annabi ne ko a ce dan wani annabi ne ko kuma jikan wani annabi ne sai ya zama cewa sai a gawaye idan aka makalkale masa to an samu hanyar shiga gidansu kuma ta hanyar haka ne kawai Allah zai biya wa mutum bukatu wannan duka tunani ne wanda ba daidai ba in zancen bauta ake yi amma magana ta girmamawa duk wanda ya cancanci a girmama shi da annabawa da waliyai salihai wannan tilas ne a girmama su irin girmama wadda shari'a ta umarce mu yi amma mutum ya ɗauki cewa babu wata bukata tasa da za ta biya sai ya bi ta hanyar wani to Allah ba abin da ya tsana irin wannan abu a ce ka ɗauko wani ka sa masa shi shi ke zaɓar wanda yake so ya sa idan misali magana ceto ne ceto da za a yi ran tashin alƙiyama amma a nan duniya mutum ya zama ya ɗauki cewa ba zai bauta wa Allah shi da shi ba sai ya sa wani a tsakani sai ya bauta wa wannan ɗin wannan ɗin shi zai kusantar da shi ya kai shi ga Allah to wannan shi ne asalin abin da ya kai duk masu shirka suka shiga shirka sawa'un wanda suka faɗi la ilaha illallah da wanda ma ba su faɗa ba Allah maɗauki ya kyauta mana za mu ga cewa waɗanda suka gabata daga cikin waɗancan mutane in an tambaye su waye halitta za su ce Allah amma meye dalilin da yasa suke bautawa waɗannan sai su ce mana abuduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa ba ma bauta musu don komai sai don su kusantar da mu zuwa ga Allah ashe kaga sun dauki kansu nesa da Allah haka ne ko ba haka ba don haka suke son su samu wanda zai zama musu tsani ya ja su zuwa ga Allah subhanahu wataala to babu tsanin da ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma za ka ga cewa shi ma tsani ne na bangaren mai Allah maɗauki ya aiko mana shi a matsayin manzo ya koya mana yadda za mu bauta masa amma ba aiko shi domin mu ɗauke shi mu riƙa bauta masa sai bauta kuma ta gangara daga nan ta tafi wurin Allah ba ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake bautawa ba amma lalle ya zama bauta Allah za a yi shi kadai kuma ba za a bauta wa Allah da komai muka ga dama ba sai da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine babban darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan cewa ba za a shiga aljanna ba sai da sai da aikin da shi ya zo da shi to Allah maɗauki ya ƙara ganar da mu to malamin ya ci gaba da cewa wa fi ƙaulihi faɗinsa da Allah maɗauki yake cewa ittakhadhu ba ya ce wa minan nasi man yattakhidhu ko haka ne ko yawwa sai ce a cikin faɗin wannan faɗin akwai dalilun ala annahu laysa lillahi niddun wannan dalili ne akan cewa Allah ba shi da kishiya din da yana da shi ba za a ce sun riƙa ba dama akwai tunda babu sai suka riƙi riƙa ma'anar ittihadi shine ja'al ai ja'alu su daga gunsu suka kirkiro mutumin suka bashi matsayin suka ce masa ko a ce da jikan manzon Allah ne ko a ce wani mala'ika ne ko a ce menene sai a sa shi a ce to shine zai zama tsakanin a bayin Allah da kuma ubangijinsu mun fahimci abin da ke nufi anan yace wa innamal mushrikuna ja'alu ba'd al makhluqati andadan lahu su masu shirkan nan su ne suka sanya wasu daga cikin abubuwan halitta da Allah ya halicce su sai suka zaɓi wani suka sa shi ya zama shi ne kishiya ga Allah suka ba shi siffofi irin na Allah ya san gaibi zai iya amsa mini in na kira shi ko da yana kabari in an yi kaza an yi kaza duk yana ji ai bai ma mutu ba waɗannan duk su ne alamu ta wannan matakin farko kenan da ake yi kafin a shiga waɗancan al'amura ɗin Allah ki yashe mu yace tasmiyatan mujarradatan a ambato ne kawai na baki sunan kawai suka sa musu wa lafzan farigan kuma lafazi ne wofin lafazi wanda yake farigan min al-ma'na ba shi da wata ma'ana kama qala ta'ala kamar da Allah madauki ba mu labari wa ja'alu lillahi shuraka'a kuma suka sanya wa Allah wasu kishiyoyi abubuwan tarayya qul Allah sai ya ce wa manzansa sallallahu alaihi wasallama kace da su sammuhum ku ambace su ku faɗi sunansu mu ji ma'ana waɗanne kishiyoyi ne waɗanne abubuwan tarayya ne Allah yake da su kuma Allah ya zama bai san su ba kun fahimci abin da yake nufi Idan- inda Allah yana da abokan tarayya da suka mallaki sama tare suka mallaki ƙasa tare suka halicci ɗan adam tare suka halicci komai tare waye ya kamata ya fi kowa sani shi Allah ko yawwa shi yasa sai yake cewa waɗannan masu bautawa gumaka sun ɗauke su sun sawa Allah kishiyoyi su ne abokan tarayyarsa kamar misali waɗanda suka ɗauki lata da uzza suna bauta musu su ne aka tambaye su kuma wa ya halicci samai da ƙasa suka ce Allah ne to amma me yasa kuke bauta waɗannan suka ce dan su kusanta mu zuwa ga Allah to sai Allah yake ba mu labarin ta wata siffa da wani misali yadda za mu fahimci munin wannan aikin sai ce wa ja'alu lillahi shuraka sun sanya wa Allah kishiyoyi da abubuwan tarayya ƙul sai aka gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce da su sammuhu to ku ambace su muji shi ne ma'anar sammuhu ku ambaci sunayensu ku ce da wane ne da wane da wane da wane idan aka ambata sannan me zai biyo baya sannan Allah maɗauki sai ya kawo tambaya sai ce am tunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ardi ko ku kuna baiwa Allah labarin wani abu ne wanda bai san da shi ba a cikin ƙasa tunda dai ku a cikin ƙasa kuke kun ga nan bai ce fi sama bai ce fi sama'i ba ko a samawati ba sai ce a cikin ƙasa domin mai dan adam a cikin ƙasa yake ilimin sa iya nan zai zama duk inda ya san wani abu na abin da ake a sama to sai dai zo sai dai zo masa ta hanyar wahayi kun ga sai aka tambaye su ku a nan da kuke zaune a cikin ƙasa za ku baiwa Allah labarin wani abu ne da bai san da shi ba yanzu akwai Allah yana da abokan tarayya a cikinku ko a tsakaninku wanda shi bai sani ba mun fahimci abin an bi zahirin min alƙauli ko ku kawai kuna faɗin magana ne ba ku san ma ma'anarta ba shine ma'anar zahirin alƙauli zahirin magana kawai kuke faɗa wanda ba ta da wata ma'ana a can ciki wannan dalilin kawo wannan ayar kenan domin dama ya ce tasmiyatan mujarradatan a wa lafzan farigan min ma'ana kawai sun faɗa ne sun sama waɗanda suke so ɗin irin sunan da suke so a an sa ma lata suna lata al'uzza aka sa mata suna uzza lata menene lata an ce suna wani mutumi ne ko wanda mutumin kirki na salihi idan alhazai sun zo yakan nika musu gari ya kai musu ya rika shayar da su farau-farau suna jin daɗi idan alhazai sun zo aikin haji don wannan aikin kirki da yake yi sai aka ɗauke shi bawan allah bayan ya mutu sai mutane suka ce aiko wannan bawan allah ba a bar shi haka ba a yi ɗan wani abu na tuno da shi ba kamar da ake faɗa a zamanin yanzu a yi immortalizing ɗinsa ko yawwa shi ne immortalization sai a ɗauki wani wuri sai a sa masa sunansa to a wasu wannan munan alhamdulillahi akwai tasirin asalin tauhidi allah saka ma shehu usmanu dan fodiyo da suka yi da'awa mai karfi a wannan ƙasa tamu ya zama waɗannan abubuwan idan ka je inda musuluncin bai kai musu ba ko da a nan ƙasar in aka tashi irin wannan immortalization maimakon a sa sunan titi ko sunan makaranta kamar da ake a nan sai ka ga an yi mutum mutumi sai a ce a wannan shi ne wani bayan ya mutu za ga sau da yawa mutanen da suka mutu har yanzu a kudancin ƙasan nan za ka samu idan wani babba ya mutu wani chief sai a zo kofar gidansa sai a yi mutum mutumi gashi nan ko yana ba wasu almajirai sadaka ko makamancinsa a nuna dai cewa ga asalin gashi yana aikin kirki wannan abun har yanzu ana yi to wannan abun shine ya jawo masu bautar lata haka suka yi masa masu bautar uzza ita ma wata matar kirki ce suka je suka yi haka su hubal da makamantansu ballantana can na farko wanda dama ya tabbata an ba mu labarin a hadisi shi ma ingantacce waɗancan na zamanin annabi nuhu wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa yauqa wa nasra a waɗannan su ma haula'i asma'u rijalin salihin kamar da abdullahi bin abbas ya ba mu labari cewa wannan sunayen wasu salihan mutane ne bayan sun mutu shedan ya zo ya baiwa mutanen su shawara cewa ku yi mutum mutumin su asalin inda fa aka samu shirkan nan aka koma aka bar Allah ba a bauta masa ake koma mutanen kirki kenan ba wai itatuwan mutane suke bautawa ba wannan mun sha faɗarsa ana nanatawa ne saboda muhimmancin abu in baka fahimci wannan ba to akwai matsaloli da yawa da baka fahimce su ba ma'ana waɗannan duk da ake bautawa babu mutumin da yake bautawa a ɗaya daga cikin waɗannan itatuwan a matsayin cewa ya yi halitta me yasa har Allah kike ba misali ku kun san ba sa magana ba sa kaza ba sa kaza ba sa jin komai amma me yasa in mutum yana da hankali ai ba zai dauko ice daga gidansa ya ka- daga jeji ya kawo gidansa ya aje ya zo ne masa sujada ya ne masa ruku'u ba bayan ku shi ya sassaka shi ashe sunan da ya sawa wannan icen mutumin da aka sawa wannan sunan da aka sawa wannan icen shine asalin abin da ake hangowa shi ya jawo mutane suka bata shi yasa mutum ya kiyayi daukar wani dan adam ya bashi matsayin da ba bai cancance shi ba matsayin da ba nasa ba daga nan ne ake wucewa a je a bauta ma mutum a abar Allah subhanahu wa ta'ala duk kun ga ta hanyar menene ta hanyar girmamawa to kowa a girmama shi gwargwadon irin matsayin da Allah maɗaukaki ya bashi a bashi matsayinsa in mai girman ne in ku ba mai girma bane dama bai cancanci a girmama shi ba to wannan shine abin da malamin yake ka- yake faɗa shi yasa ya kawo mana wannan aya cewa am tunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ardi ko kuna baiwa Allah labarin wani abu ne da bai sani ba shin sulata da uzzan su wane ne mushir wato abokan tarayya ne ga Allah sun yi halitta tare da Allah suna da wani bangare na duniya da suka mallake shi akwai wanda shi ne aikinsa tare suke yi da Allah Allah ya zubo ruwa shi ma ya zubo ruwa Allah ya halicci wannan shi ma ya halitta akwai wanda suka yi wannan tare duk wanda zaka tambaya za ce maka a'a mu ba dan haka muke yi ba don me ake yi saboda ɗaukar wasiɗa ɗin nan shi mutum yana ganin naƙasu a hal- a asalinsa sai ga cewa Allah ba zai karɓi bautarsa ba sai ya bi ta hanyar wani shi yasa za ga cewa mutum ya samu ya ƙirƙiro wasu ibadu ya dangana wa wani ko a bashi wani matsayi kamar da faɗa ɗazu ko wani a ce asali ai jikan manzon Allah ne a bashi matsayi jikan manzon Allah ya cancanci girmamawa ko waye shi wajibi a girmama shi in dai yana da nasaba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin wajibi ne akan musulmi duk wanda yace la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam to tilas ne ya girmama manzon Allah ya girmama gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ahlul baiti wajibi ne tilas ne addinin musulunci ne wajibi mutum ya so ahlul baiti wajibi kuma ya girmama su amma ba a bauta musu a ɗauki ɗaya daga cikinsu ko kuma wani ma wanda alaƙar tasa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai shubuha a ciki babu tabbas shi ma ya zama cewa an ɗauka ana bauta masa ya sa doka ko ta saba wa ta Allah ya ce yana da ka'idoji ga yadda za a zo a shiga tsarin sa da kaza da kaza da kaza ba kuma Allah ne ba manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da wannan tsarin wannan hanya ce ta girmamawa da da za ta kai mutum ga bautar wani wanda ba Allah ba a kiyaye kuma a lura a bar duk abin da ba Allah ba a koma a bauta wa Allah subhanahu ta'ala kuma bisa hasken karantarwa da koyarwa da ilmantarwa da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan Allah maduki ya ce kamar da malamin ya kawo anan a in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum waɗancan sunayen da lata da uzza da makamantansu menene su abokan tarayya ne na hakika ga Allah a'a Allah ba shi da abokin tarayya amma menene sai ce in hiya ai su waɗannan gumakan ba komai ba ne illa asma'un sunaye ne kawai sammaitumuha antum wa aba'ukum da ku da iyayenku ku kuka sa musu sunayen nan sunaye ne kawai banda sunan ba komai kai Allahu akbar Allah da wato Allah madaukaki ya fi kowa sanin abin da ke wannan ba ɓata baki ne ka ce Allah madaukaki ya san komai kuma yana da hikima amma abin da nake so in faɗa shi ne yadda ya mana amfani da waɗannan kalmomin gumakan nan asalinsu in ka ɗaga su to ba komai bane banda sunan in ka ɗauko latan me latan me a jikin gunkin da aka sassaƙa ice ne ko asalinsa don haka ashe ba komai wanda za a gani mai muhimmanci banda sunan ka ɗauko waɗancan waɗanda suwa'an da ya gusa da ya ƙoƙa da nasara su ma a matsayinsu na mutum mutuminsu da ganinsu za ka yi ka ɗauko dama amr ibn luhai al-khuzai ya dauko su ya kawo su kasashen larabawa bayan tufana ya ji ya tono su a suriya ya kawo su to da zaka same su ka daga su ma za ga shirme ne ba komai bane sai me sunan ne kawai yasa ake ganin su da daraja ashe komai ba wani abu ne ya sa ba ɗan adam ɗin shi ya sa sunan kuma shi ya miƙa masa wannan muhimmancin da yake sa masa shi sa aka kai ga halin da ake ciki shi sa ke cewa antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan Allah bai saukar da wata hujja ba akan su cewa mutanen kirki ne ku je ku bauta musu Allah bai saukar da wannan ba hujja ɗaya ce a bauta wa Allah shi kaɗai a bi hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma manzon za- kowanne zamani duk zamanin da aka zo da littafi to wajibi a bi Allah a yi masa da'a da ikhlasi kar a bautawa kowa tare da shi sannan kuma wajibi a yi wa manzan wannan zamanin da'a mu yanzu zamanin mu zamanin manzan Allah Muhammad dan Abdullahi sallallahu alaihi wasallam babu halacci ga kowa ya bi hanyar wani banda hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ita kadai za a tambaye mu Allah madauki ya samu dace a sai sai in yattabi'una illa dhann ba abin da suke bi wato sai zato sai ce falmakhluqu laysa niddan lillahi don haka shi abin halitta wanda Allah maɗauki ya halice shi ba niddi bane ba kishiya bane ba abin tarayya bane ga Allah li'anna Allah huwa al-khaliqu dan ko Allah shine mahalicci wa ghayruhu makhluqun wani wanda ba Allah ba kuwa abin halitta ne Allah ne ya halice shi duk abin da ba Allah ba to Allah ne ya halice shi sawa'un abin da muke gani da abin da ba ma gani abinda muka karanta muka san tarihinsa da abinda bamu sani ba wanda muka sani a cikin mutane maza ko mata babba ko yaro duk Allah ne halicci kowa da kowa babu wanda yake shi ma rabbu ne kamar yadda Allah yake rabbu mun fahimci wannan yawwa war rabbu shine ubangiji ar-razzaqu mai ciyarwa mai arzutawa duk abin da muke sawa a bakin mu Allah ne yake barwa wa man adahu duk wanda ba Allah ba kuwa marzuqun abin ciyarwa ne ku duba ku ga yadda Allah maɗauke ba mu labarin wata hujja mai ƙarfi da ya yi dangane da annabi isa alaihi salatu wasalam a suratul ma'ida laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam ko sai ce qul faman yamliku min allahi shay'an in arada an yuhlika almasih ibn maryama wa ummuhu wa man fil ardi jami'an haka ne ko sa a wani gun kuma da yake cewa laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha duk a cikin suratul ma'ida sai kuma yace mene wa ma min ilahin illa ilahun wahid wa in lam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladhina kafaru minhum adhabun alim afala yatubuna ila allahi wa yastaghfiruna wallahu huwal ghafurur rahim ko sai yace me mal masih ibn maryama illa rasulun قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام كل باكو gani. saboda duk wanda ba Allah ba to Allah ne ke bashi abinci da waɗancan suke da'awar cewa annabi isa ubangiji ne ko shi ne Allah ko ɗayan guda uku ko kuma ɗan Allah ai abubuwa uku da masu ka faɗa ko Allah maɗauki ya ƙaryata wannan to sai ya kawo sai ya ce shi almasihu ibn maryam ma huwa illa rasulun shi ba wani abu ne illa manzo ne Allah ne ya aiko shi a matsayin manzo qad khalat min qablihi rusul kafin ba ba shine farau ba shine ma'anar wannan ba shine farau ba akwai wasu manzannin da suka shuɗe suka wuce gabaninsa shine sai yake cewa wa ummuhu mahaifiyarsa ko da ta tsuguna ta haife shi siddiqatu mai tsananin gaskiya ne mai tsananin gaskatawa kana da shi da ita wannan damirin tasniya ne su biyun nan kana ya akula ni ta'am suna cin abinci babu hujja mai karfi irin wannan ta karya kashin bayan a ɗauki wani abu a bashi siffa ta rabu kun ga annabin Allah ne da shi da mahaifiyarsa Allah maɗauki gaya ya ba mu labarin suna cin abinci Allah ku yana cin abinci shi as-samadu ne as-samadu kamar da na gaya mana jiya daga cikin ma'anonin as-samadu shine alladhi la ya'kulu wa la yashrab alladhi la jawfa lahu alladhi yasmudu ilayhi jami'ul khala'iqi yahtajuna ilaihi wa huwa la yahtaju ila ahadin minhu Allah madaukaki shine wanda kowa ke bukata a gunsa shi baya bukatar komai gun kowa sannan kuma shine wanda ba ma kofar ba inda za a sa abinci a zatin Allah subhanahu wa ta'ala Allah kuma shi ya san yadda yake sannan kuma Allah shine wanda baya ci baya sha kaga tunda aka ce kana ya akula ni ta'am ashe kenan ba ubangiji bane la isa la mahaifiyarsa babu ubangiji mun fahimci wannan to haka duk wani mutum kowaye shi babu ɗaya da yake ubangiji babu wanda ke ci da kowa Allah ne ke ci da mu da su baki ɗaya ina fata mun gane yawa marzuqun ne shi ba raziqun bane wallahu huwal ghaniyyu wa antumul fuqara Allah kuwa shine mawadaci ku kuwa dukkan ku mabukata ne wa huwal kamilu min kulli wujuhi Allah shine kammalalle ta kowanne bangare ma'ana babu bangaren da zaka samu wata tawaya da za a dangana wa Allah la naqsa fihi بوجه من الوجوه لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في ذاته ولا في أفعاله babu wani abu da zaka ga Allah maɗaukaki wannan abu na da alaƙa da shi a ce akwai tawaya akwai na ƙasa yana buƙatar abinci babu amma duk ɗan adam zaka gan shi yana buƙatar abinci mun fahimci wannan wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito da tsakar rana sai suka haɗu da abubakar da umar radiyallahu anhuma sai suke tambayar sa ya rasulullahi ina sai ce ai yace me ina za ku ne suka ce ai wallahi yunwa ce ta fito da su daga gida shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallahi shi ma ba abin da ya fito da shi daga gidansa sai yunwan nan sannan aka tafi aka samu abin da za a ci aka ci kun ga wannan duk a halittar da Allah madaukaki ya halitta to babu wanda aka halitta da ya kai shi daraja duk annabawan Allah duk mala'ikun Allah kowa da ɗan adam da ba ɗan adam ba da aljinu duk a ƙasar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suke wajen daraja amma duk da haka me yana cin abinci yana da bukata yana zama tare da iyali shi yasa har wata rana ma da ya ji wasu mutane suna cewa su za su yi ta ibada ɗaya ce shi azumi zai ta yi kullum ba zai ci abinci ba ɗaya kuma ya ce iyamun laili zai ta yi ba zai bacci ba annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ji su me ya hau kan mumbari ice ma balu a kowamin me ya samu mutane suna cewa kaza da kaza da kaza sai yake cewa to ni dai na fi ku yace ana atqakum lillahi ni na tabbata na fi ku tsoron Allah ashe kun ga Allah daban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daban yace na fi ku tsoron Allah amma tare da haka ina qiyamul layli ina bacci ma'ana akwai lokacin da zan kwanta in kuma tashi in yi sallah wa asumu wa uftir kuma ina yin azumi ina kuma cin abinci in sha ruwa wata rana ban yi azumi ba sannan kuma yace wa atazawwajun nisa kuma sannan ina auren mata ma'ana nakan je wa mata ina da bukatar mata mun fahimci wannan abu wannan ya nuna me ya nuna dan adamtaka ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta wajen daraja ba amma ta wajen bukatunsa na yau da kullum a matsayinsa na a makhluqi marbubi marzuki kamar da Allah subhanahu wataala yake arzuta dukkan halitta kamar yadda Allah ya ce dangane da annabi Isa ya ce da shi da mahaifiyarsa kana ya akulani ta'am haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yana cin abinci ko akwai wanda zai ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba cin abinci akwai wanda zai faɗa annabi yana cin abinci ashe kenan a yana da bukata a wurin Allah subhanahu wataala to ina ga wanda kuma ma ba shi ba ina wanda za a zo a dangana ma a ce yana da alaka da shi ilima alakar ba ta da tabbas da haka kowaye mutum duk darajar da yake da ita a bashi darajarsa wadda Allah maɗauki bashi amma bauta to ta Allah ce shi kaɗai kada a bauta wani wanda ba Allah ba wani lokaci in ana waɗannan maganganu wani zai ce ta waɗannan abubuwa duk an riga an san su amma rashin akwai waɗanda ko in ce ba duka mutane suka fahimci waɗannan abubuwan da umkinsu yadda ya kamata ba kisa har muka kai matsayin wani lokacin ma wata gaskiyar mutum yana so ya faɗe ta sai ga kamar tsoro yake ya faɗe ta babu maganar tsoro a ciki maganar allah sama yake da kowa wannan babu tantama a ciki duk wanda ba shi ba to abin halitta ne bawa ne na allah kuma bai cancanci a bauta masa ba amma in yana da girma da ya zo mana a dalili to wajibi a girmama shi musamman a babu wanda ya cancanci girmamawa irin girmamawa ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya kara masa daraja Allah ya kara masa salaci to yace wallahu huwal ghani wa antumul fuqara wa huwal kamilu min kulli wujuhi wal abidu naqisuna min jami'il wujuhi su ko bayi suna da tawaya suna da naƙasa a su ma kuma tawayar tasu ta kowanne bangare babu bangaren da ba za ka samu dan adam mabukaci bane yawwa wallahu huwa nafi'u dar Allah shine mai amfanarwa mai cutarwa ma'ana da amfani da cuta duka daga gunsa ne in wani abu ya same ka na alheri na amfani shi ne ya baka in wata cuta ta zo hatsari jarabawa daga wurinsa take hakanan kuma in wani abu zai same ka ba mai kare ka daga wannan cuta shi ma sai daga Allah subhanahu wa ta'ala shine mai tsare ka wal makhluqu shi ko abin halitta laysa lahu minan naf'i wad durri wal amri shay'un shi kuwa abin halitta to babu wani abu ko amfani ko cutarwa ko wani umarni ko lamari babu daga gare shi sai Allah subhanahu wa ta'ala ba shi da komai shi bawa fa'ulima ilman yaƙinan don haka da wannan za mu san ilimi kuma na yaƙini za mu san butulana ko butulanu ƙauli man takhadha min dunillahi alihatan wa andada yawwa da wannan za mu san ɓaci da lalacewar da rashin hujjar duk mutumin da ya riƙi wani abu wanda ba Allah ba ya sa shi a matsayin shariki ga Allah subhanahu wa ta'ala akwai wata magana da mai muhimmanci da in ana wannan abun yana da kyau a tuna da ita wasu in sun ji wannan magana sukan ce to waye ya ɗauki wani abun bauta ɗin tare da Allah suna cewa ai duk wanda za ka yi masa wani abu ko da ibada ce wai idan baka yi itikadin a zuciyarka cewa shi ubangiji bane to ai ba komai ko ba su faɗin wannan ko yawwa to wannan magana ba ta da dalili ai waɗancan mutanen na zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masu bauta lata da uzza da manata al-thalithatu al-ukhra masu bauta waɗancan shin sun yadda da waɗannan lata da uzzan ubangiji iyayen giji ne eh ba su yadda ba amma duk da haka Allah ya ce musu kafirai duk da haka Allah ya wajabta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ya yaƙe su su ne fa aka saukar da innamal mushrikuna najasun akan su tare da cewa in ka tambaye su waye mahalicin sama da ƙasa za su ce maka Allah ne yanzu idan mutum ya ce maka waye wanda ya halicci sama da ƙasa shine Allah ne mutum kawai sai dauka shikenan wannan ai musulmi ne ko ba haka ba ka tambayi kirista ka tambayi yahudu waye halicci sama da ƙasa za su ce maka Allah ne to amma musulmi ne su ba musulmi ba ne kirista da yahudu kafircinsu ya zo daga ƙaryata manzan Allah sallallahu na farko tukuna sannan kuma ƙari akan haka da suka riƙi wani abu wanda ba Allah ba suka bashi matsayin Allah kamar annabi Isa alaihi salatu wasalam suka ɗauke shi a matsayin Allah ko kuma ɗan Allah ko kuma ɗaya daga cikin alloli guda uku wannan duka da babu komai ma sai wannan to ya fidda su daga addinin musulunci ko a yanzu mutum ya ce la ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah ya zama ne ya zama musulmi to amma idan ya ce annabi isa dan allah ne ya fita duk la ilaha illallah ta warware in ya ce annabi isa allah ne la ilaha illallah ta warware in ya ce annabi isa ɗayan alloli guda uku ne la ilaha illallah ta warware haka ne ko ba haka bane ko da in an tambaye shi a ce kai bawan Allah ka koma kuma bautawa annabi Isa ne sai ya ce a ina nan na yadda Allah na sama shine ya halitta shi yake arzutawa shi yake sauko da ruwa shi yake kaza da kaza har yanzu sai mu ce me yana nan a ya fita daga musulunci saboda me yadda da cewa Allah ne mahalicci bai isa ba mun gane da ya isa da ya isarwa masu bautawa lata da uzza su zama musulmi ina fata kun gane wannan zancen wannan shine ya jawo malamai suka ce ashe ashe tauhidin nan lalle kowanne bangare nasa a yadda da shi shine ya jawo aka raba tauhidi kashi uku akwai tauhidin rububiyya wannan shine sababin sashi yadda da cewa Allah shine mahalicci shine ke zubo da ruwa shi ya halicci mai halicci komai da komai duk wanda ya yadda da wannan to ya yadda da ubangiji sannan bayan an yadda da ubangijin to tilas kuma sai a bauta masa an fahimci wannan sai a bauta masa domin wanda ya yadda da cewa ga wanda ya halitta ya yi ni'ima ya yi kaza to ina zai kai ibadarsa gun wanda ya halitta nan don haka sai aka zo kan tauhidin na biyu shine uluhiyya tauhidin uluhiyya shine ka yadda da Allah shine ilahu shi yasa muke cewa la ilaha illallah mun gane ko yawwa ba ma'anarsa ɗaya da la khaliqa wa la razika illallah ba ba haka ake nufi ba ma'ana babu ma'aluhi ma'abudi alladhi yu'badu bi mahabbatin kamilatin illallah abinda ake nufi da la ilaha kenan babu wanda ya cancanta abauta masa abauta masa kuma da soyayya cikakkiya sai ubangiji Allah subhanahu wataala wanda ya halicci sammai da ƙasa wannan shine tauhidin uluhiyya ɗayan kuma dama labari ne abin da ya zo a ƙur'ani ko hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na sunayen Allah da siffofi mun gane wannan wannan shine dalili amma in ba haka ba tilas duk mutumin da ya yarda da Allah ne ya halicci sammai da ƙasa to wajibi ya- ya bauta masa yanzu a suratu albakara nan farko da mun karanta shekarar farko da muka fara ai mun zo kan fadin Allah madauki da yake cewa ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun ko ya ku waɗan- ya ku mutane shine kira nida'i na farko a cikin alqur'ani kira na farko da aka ce ya wane to wannan shine na farko sai aka ce ya ku mutane ubudu rabbakum ku bauta wa ubangijinku kun ga anan bai ce i'rifu rabbakum ba ku san ubangijinku wanda ya halicci sammai da ƙasa saboda me kowa ya san Allah ne mahalicci in ana zancen waye ya sama waye ƙasa babu mai ce maka ba Allah bane mun gane wannan shi yasa sai ce gudu ku bautawa ubangijin nan naku da kuka san shi allazi khalaqakum wanda ya halicce ku wallazina min qablikum da kuma wanda shine wanda kuma ya halicci waɗanda suka zo gabanin ku la'allakum tattaqun ko ko sami tsoron Allah da bin dokokinsa sai ya ce me kuma allazi ja'ala al-arda ko فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم سيجروا wasu abubuwa da su suna daga cikin ayyukan rabbu abubuwan da ubangiji ke yi ubangiji subhanahu wata'ala shine wanda ya sa muku ƙasa ta zama shimfiɗa sama kuma ta zama gini aka rufe sannan kuma ya zubo da ruwa daga sama a sakamakon saboda sababin wannan ruwan sai fitar muku da tsirrai kuke cin abinci daga wannan abin da ya fito daga ƙasa sakamakon ruwan saman da Allah ya zubo muku da shi to sai ce fala taj'alu lillahi andadan don haka kada ku sanya wa Allah kishiyoyi shuraka'u wanda za ku zaton cewa abokan tarayya ne tare da shi wa antum ta'lamuna alhali kuna sane sane da me Hmm? kuna sane da cewa shi kaɗai ne waɗancan abubuwan da aka ambata wannan shine ma'anar ayar don haka ashe kenan duk ɗan adam ya san Allah subhanahu wata'ala shine mai halitta shi yasa tauhidin rububiyya malamai suka ce baya buƙatar ma ka kafa mutum dalili akai tambaye shi zai gaya maka Allah shine mafi shine mahalicci shine a ya halicci komai da komai shine kuma ke gudanar da rayuwarsa amma inda rikici yake shine wa za a yi wa bauta wa za a tsorata a zuci wa za a so soyayya mai karfi a je a risina a gabansa a bauta masa wa za a yi yanka dominsa idan mutum ya girmama wani misali ko kabarin wani ko wani mutumin da ke cikin kabari ya je ya yanka ko a bakin kabarin ko da sunan wanda ke cikin kabarin me yayi ba girmama wannan da cikin kabarin bane yanka menene ibada ce da ba a yin ta da sunan kowa sai sunan Allah ba a yin ta kuma da kowa sai Allah wa ma uhilla lihi- bihi li ghairi Allah me yasa Allah ya haramta mana saboda an ambaci sunan wani ko kuma an yi shi ba domin Allah ba na fata mun fahimci wannan abu wannan dai abu- akwai babinsa na maganar menene nau'o'in ibada a idan kun karanta littafai da suka yi bayani akan waɗannan abubuwa ya wadatar da insha Allah kun fahimci me ake nufi to Allah madauki ya ƙara tabbatar da mu akan tauhidi um, sannan sai ke cewa sawa'un kana malakan aw nabiyyan shi abin da aka riƙa ɗin nan ake bauta masa mala'ika ne ko annabi ne aw salihan ko wani salihin bawan Allah waliyi kenan aw sanaman ko wani gunki aw ghaira zalika ko makamancin wannan wa anna Allah huwa al-mustahiqqu lil mahabbati al-kamila Allah madaukaki shi kadai shine wanda ya cancanci wato mahabba soyayya wanda take kammalalliya yanzu dai kowa san me ake nufi da mahabba darasin mu na jiya ya wadatar wajen me ake nufi da mahabba da kashe kashenta da kuma wace ce wadda idan mutum ya yi ta ya aikata abin da ke shine shirka wa dhullu tam da kuma cikakken kaskantar da kai فلهذا مدح الله المؤمنين دون هكا الله مدكي يبا ومؤمنين بقوله يكي شوى والذين آمنوا أشد حبا لله وأن سكي إيماني سنفي سنن وتوسوية الله سبحانه وتعالى أي من أهل الأنداد لأندادهم في يد masu bauta wa gumaka ga gumakansu li'annahum akhlasu mahabbatahum lahu nan ba sai mun maimaita bayani ba dan jiya duk mun faɗi waɗannan domin me su muminai sun tsarkake ibada soyayya su ga Allah wa haula'i su ko waɗancan ashraku biha sun yi tarayya da ita sun baiwa wasu sun baiwa Allah suna son Allah suna kuma son wani wanda ba Allah ba suka hada su a zuciyarsu a zuciyarsu girman su daya ko kuma da basu bayyana sun yadda girman su daya ba yadda dai suke son wannan ma'ana suke bautawa wannan haka suke bautawa wannan wali annahum ahabbu man yastahiqqu almahabbata ala alhaqiqa saboda kuma su muminai sun so wanda ya cancanci soyayya a ta haƙiƙa allazi mahabbatuhu hiya ainu salahil abdi wanda soyayyarsa ita ce ainihin gyaruwar bawa wa sa'adatuhu wa fawzuhu ita ce kuma sa'adarsa da kuma cin nasararsa wal mushrikuna su kuwa masu shirka da Allah ahabbu man la yastahiqqu min al hubbi shay'an sun so wanda bai cancanci komai ma daga cikin soyayya ba sun bauta ma wanda bai cancanci a bauta masa ba wa mahabbatuhu ainu shaqa'i al-abdi kuma soyayya gare shi shi wannan abun da aka bauta wanda ba Allah din ba a shine ainihin tabewa da lalacewa da hasarar bawa wa fasaduhu wa fasadihi kai da kuma wato bacinsa da lalacewarsa wa tashattuti amrihi da kuma wargajewar lamarinsa duk mutumin da bai riki Allah ba ya tsaya yana wani kwatance yayi zaurance yayi yawo nan yayi yawo nan to zai sha wahala kuma zuciyarsa ba za ta gushe ba tana cikin kokonto ka je ka tambayi duk sai idan mutum zai girman kai ba zai gaya maka abin da ke cikin zuciyarsa ba amma duk mutumin da ya rike wani ba Allah ba ko da daga cikin masu faɗin la ilaha illallah in dai a zuciyarsa ya rike wani wani ɗan adam daban yana ganin sai ya bauta masa ya karɓi bautarsa sannan bautar ta je gun Allah to sai ka samu akwai kokonto a zuciyarsa ko kuma mutumin da ya ɗauki wata hanya daban ba hanyar manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam yake ganin ba zai je aljanna ba sai ta wannan hanya ɗin saboda ya zaɓi wani mutum ya ba shi matsayi ya ba shi girma ya ce ya san gaibi ya san kaza an masa wahayi an ba shi wannan shi ma zai kaza ya zo ya girmama shi sama da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk da cewa yana da awar ya fi kowa san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to sai kaga cewa akwai wato kirɓin kokonto ba na wasa ba a cikin zuciyarsa da haka shawara da kuma kashedi da kuma nuna ƙauna da bawan Allah zai wa 'yan uwansa shine ya yi musu nasiha kowa ya rabu da wani ya kama Allah subhanahu wa ta'ala ya kama sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam babu wata hanya da za ta je a buɗe wa mutum ƙofar aljanna ya shiga banda hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da'a ga Allah da'a ne ga manzan Allah da'a ga manzan Allah da'a ne ga Allah duk zance in aka ce da'a to wajibi da'ar manzan Allah da'ar Allah subhanahu wa ta'ala amma wata hanya daban wadda ba sunanta la a ƙur'ani la a hanyar manzan Allah da a maganar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama babu umarni daga bakin manzo sallallahu alaihi wa sallama wane zai zo ku bi shi kamar da bai ce mana kamar da ya ce mana iqtadu bil ladaini min ba'di abi bakr wa umar ko ba ka yi faɗa mana ba ku koyi da waɗannan mutum biyu a bayana abubakar da umar babu wani kuma da ya samu wannan abun da za a zo a ce sai ta hanyarsa ko kuma in ma ba a ce sai ta hanyarsa ba a ce shi ma ai wata 'yar kucika ce da in aka bi shi shi ma zai ja mutum wai shortcut ne kawai nan da nan za a zarce sai kenan sai a shiga kofar bakin aljanna babu mai shiga aljanna sai na farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ke fara kwankwasawa a bude masa to kuma ba mai shiga tare da shi sai wanda ya bi hanyarsa Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da mu akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam a ci gaba kuma sannan yake cewa ai ina ne yawwa sai ce fali hadha don haka ne tawa'adahumullahu bi qawlihi sai Allah madaukaki ya tsoratar da su ya musu narkon da kuma tsoratarwa ga azaba yake cewa walau yara alladhina zalamu da waɗanda suka yi zaluncin nan za su ga wani irin zaluncin ai yace bitti khazil andadi ta hanyar riko da suka ɗauki abubuwan bauta wanda ba Allah ba suka dangana wa Allah abubuwan tarayya walin iyadi li ghairi rabbil ibadi kuma suka jawo zuwa ga da'ar wani wanda ba Allah ba ubangijin bayi wa zalamul khalqa kuma suka zalunci bayin Allah bisaddihim an sabilillahi suka kange su daga bin hanyar Allah wa sa'yihim fi ma yadurruhum da kuma ɗawainiyar da suke da kai kawo da suke wajen abin da zai cutar da kansu maimakon abin da zai amfane su to Allah madauke ce musu idh yarawna al'azaba yayin da suke ganin azaba ay yawmal qiyamati ranar tashin kiyama ayanan quru-quru bi absarihim da idanunsu annal quwwata lillahi jami'an su ga cewa lalle karfi ga Allah yake shi kadai karfin mai ran tashin alkiyama wanda karfi ake zance hmm? wanda duk ya riki wani wanda ba Allah ba kuma bai bi ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ya ɗauko wani daban ta hanyarsa zai shiga aljanna ai kaga yana sa ran cewa ran tashin alkiyama wannan in an bambance kofar aljanna zai jawo shi ya buɗe kofar ya cusa shi a ciki an fahimci wani abin to allah maɗauki sai tuna mana tun yanzu da mutanen nan za su gani za su fahimci annal quwwata lillahi jami'an cewa ƙarfi gaba ɗayansa na allah ne babu wani mai ƙarfi da yake da ƙarfin da zai zo ba wai ƙarfi ma hissi ba ƙarfi ma'anawi na iko na matsayi na daraja ranar tashin alkiyama da zai zo har ya nuna shi ya yi bankan bankan sai an sa mabiyansa a aljanna babu wanda yake da wannan abu mun fahimci wannan babban darasi ne a cikin wannan maganar kowa din a cikin nan annal quwwata lillahi jami'an wa anna allaha shadidul azab kuma Allah mai tsananin azaba ne babu wanda ya isa ya karan tsaye ga Allah Allah ya ce ga waɗanda za a sa aljanna wani ya zo ce a shi bai yadda ba sai an sa nasa babu wanda ke da wannan ikon in ba haka ba Allah sai hada su baki ɗaya sa su sai azabar wuta don haka kun ga ashe kenan nasara da farkonta da ta a ina take bin Allah nasara farkonta da ta bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake cewa kuma ai la'alimu ilman jaziman ba ya ce walau ba walau tana buƙatar bayani aiko ma'ana kenan la'alimu da sun san ilman jaziman yankanken ilimi wato ilimi yankakke wanda babu kokonto cikinsa annal quwwata cewa ƙarfi wal qudrata da iko lillahi kulluha ko kullaha a cewa haƙiƙatan annal quwwata wal qudrata kullaha lillahi cewa da ƙarfi da iko duka na Allah ne subhanahu wata'ala wa anna andadahum za su kuma san cewa abubuwan bautarsu da suke bauta wanda ba Allah ba laisa fi haminan kowace shay'un ba su da ƙarfi za a zo da lata da uzza manata da sauran waɗanda ake bautawa za a zo da su suna da ƙarfi ko ba su da ƙarfi ba su da ƙarfi musamman dama waɗanda aka bauta musu ba su ma san an bauta musu ba sai da suka mutu aka zo aka in salihan bayi ne to Allah maɗaukaki dama zai cece su wanda kuwa ya kira mutane su zo su bauta masa to da shi da mutanen haka Allah maɗauki zai sa su auta a halaka su baki ɗaya su tabbata a jahannama sai ce fata bayyana lahum fa ya tabayyana lahum kai sai ya bayyana gare su fi zalika yau a ranan nan wato ran tashin alkiyama sai ya bayyana da'afuha wa ajzuha su mabiyan a ranar sai rauni da gazawa da gajiyawa ta waɗannan da suke bi suke bauta musu dinnan sai ya bayyana gare su sai sai la a'a ashe latan ma ba komai ba ne gashi ya zo ba zai iya amfani da kansa komai ba ashe uzzan ma iya matsayinta kenan ashe wani ma matsayinsa kenan ashe wani ma matsayinsa kenan ashe ba zai iya amfani mana komai ba wannan ba za a san shi ba sai ranar tashin alkiyama ga wanda bai da wannan abu da ake faɗi ba ya ce la kamashtabaha alaihim fi duniya ba kamar yadda ya rikice musu a duniya ba kun ga a duniya abin ya rikice musu wane ai yana da alaka da annabi ai wane kaza da kaza ai wane salihi ne ai wane waliyin Allah ne to waliyin Allah ne sai kuma me sai a ce a to ai sai an kama kafa da shi in ba haka ba ai ba a zuwa gun Allah sai da tsani shikenan sai a ɗauko abubuwan bauta sai a rika abubuwan ibada kai ana yi da sunan wannan bawan Allah ana girmama shi ana bauta masa dan tashin alkiyama sai ku ganshi tsirara da loba ba kaya ba komai yana neman ina zai ceci kansa kaga idan kaga wannan me zaka ce yana da karfi shi wannan mutumin babu annal quwwata liman lillahi ba zai iya komai ba a ranar nan ba zai amfanar wa kansa komai ba to a lokacin sai ya tsiraitu sai a gani a ashe wani iyakarsa kenan yau an nuna masa iyakarsa mu mun rudu da shi a duniya muka ce bari mu bi shi sai ta hanyar sa zamu shiga aljanna to yau gashi yana neman yadda shi ma zai tsira mun fahimci abin nan yawa to duk wanda ya rike wani ba Allah ba abin da zai gani kenan Allah ki yashe mu a sai ce wa zannu anna laha min al'amri shay'an suka zaci cewa ran tashin alkiyama waɗannan mutanen suna da wani lamari ko umarni ko sha'ani akwai wani al'amari dai da suke da shi sun mallake shi suna da wani ƙarfi suna da dabara suna da fada sun ɗauka fadar da ake cewa fadar Allah irin fada ce ta duniya fadar duniya ita ce ake gina ta ai akan sanayya ko ba za ka je ka tinkare ta ba sai kana da wani da a aka sani a wurin sai ka bi ta hanyarsa sai ka je a yi maka iso haka ne fadar allah ba haka take ba fadar allah isan da za a yi maka a ciki shine a tambaye ka ta hanyar wa ka zo ka ce ta hanyar manzan allah sallallahu alaihi wasallam shi kenan sai ka shigo shi kuma mun riga mun san shi an gaya mana shi babu mai bincike a kansa sako ya zo ta hanyarsa ya zo da littafi ya bayyana mana ya karantar ya ilmantar ya yi shekara da shekaru ana masa wahayi kuma mun ji tarihinsa ya bayyana don haka kowa ya san wasiɗata mu wasiɗan mu ta isar da sako manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka je fadar Allah kuwa babban abin da zaka yi shine dama ka nemi abin da kake so a gun Allah subhanahu wataala in tashin alkiyama ne shine dama za a tambaye ka akan aikin ka kayi shi akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko baka yi ba amma a nan duniya in bukatu ne da kai je ka shimfiɗa su a fadar Allah ba kowa tsakaninka da Allah daga hannunka Allah ne ya halice ka kai ma yana son ka yana alkawarin zai ci da kai zai arzuta ka zai baka abin da kake so don haka daga hannunka ka roƙe shi ya Allah ya Allah ya Allah ka bani ka roƙe shi kai masa kirari da sunayensa da siffofinsa ba abin da yake so irin wannan ya halatta tunda mun sako kalmar wannan wajen addu'a a babin tawassuli ka ce wani ya maka addu'a wannan ya halatta salihin bawa mutumin kirki ya yi maka addu'a mun fahimci wannan ba wai zai tilasta wa Allah bane amma saboda shi salihi ne yana da tsarki a zuciyarsa Allah maɗaukaki sai ya amsa addu'arsa wannan di ya halatta haka nan kuma ya halatta kai aikin da ka aikata ka roƙi Allah da shi ya Allah saboda abu kaza da na aikata in na yi shi da ikhlasi ya Allah to ka biya mu bukatan nan ta kaza waɗannan su ne nau'o'i uku da suka halatta na mai tawassuli ko ka yi da sunan Allah da sufofinsa ya Allah dan kai ne as-samadu dan kai ne al'alimu don kai ne al-rahimu al-maliku al-ƙuddusu assalamun mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir ya Allah don waɗannan sunayen da girman su kai mun kaza kai mun kaza karka ce masa don wane Allah baya san a ce masa don wane mun fahimci abu amma ibadar da kai da san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da take ibada ce da kuma salatin da kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da take ita ma ibada ce ka roki Allah ya Allah salatin nan da ne wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in na yi shi da ikhlasi ya Allah ka biya mun bukatata duk wannan hanyoyi ne da suka halatta da malamai suka bayyana mana tayyib mu koma mu ci gaba sai kuma yake cewa wa annaha ko wa annaha tuqarribuhum ilayhi hakanan suke zato a duniya cewa wai waɗannan mutanen ko waɗannan da suka bauta ma kishiyoyin nan tuqarribuhum wai za su kusantar da su zuwa ga Allah wa tusiluhum ilaihi za su isar da su zuwa gare shi fa khaba dhannuhum shikenan sai zaton nasu ya tabe abinda suke zato sai bayyana ba haka ba shine ma'anar khaba dhannuhu ana cewa larabci la tukhayyib dhanni in na yadda da kai na tsammanin alheri daga gefen ka za ka yi kaza za ka yi kaza in ce ma la tukhayyib dhanni fika karka wato tabar da zaton da nake maka ma'ana kenan kamar yadda bahaushe yake cewa me yake cewa karka bani kunya ko yawwa shine in kana zaton mutum ya isa ya abu ko zai iya maka abu sai ya gagara to shine ma'anan khaba dhannuhu to waɗannan mutanen sai ya zama yadda ake zaton za su amfani waɗancan abun wato masu bin su din sai bayyana ba haka ba wa batala sa'yuhum sai kuma kokarin su da dawainiyar su duk sai ta lalace ta tabe wa haqqa alaihim shiddatul azabi sai tsananin azaba ta tabbata akan su ma'ana su cancance ta wa lam tadfa anhum andaduhum shay'an su waɗannan abubuwan da suke bautawa gumakan nan nasu da abubuwan da suka sa tsakaninsu da Allah ba za su amfane su da komai ba walam tughni anhum ba za su wadatar da da su komai ba mithqala dharratin min an-naf'i koda da ƙwayar zarra gurgudan ƙwayar zarra na amfani ba za su yi musu ba bal kai me zai faru ma yahsulu lahum ad-dararu yahsulu lahum ad-dararu minha abinda zai auku ma shine za su cutu ne da su yawwa min haythu dhannu naf'aha saboda sun zaci za su yi musu amfani sai suka zo suka samu babu amfani akwai cuta ko babu cuta mutumin da ya hana ka ka dogara ga Allah a duniya ya ce ka dogara gare shi shi in an je tashin kiyama zai ce a baka wuri ka wuce kaga sai ka dogara sallar ka rika yi don shi ya sa ma ka yi saban Allah abubuwa da yawa ce a ba komai kawai ka je kai ni ne yarje maka ko ya ce maka ma ya sauke maka shari'a duk abin da ka ga dama ka yi ana yin haka ko ba a yi sai ran tashin alkiyama sai ka ga shi ma ba zai iya wa kansa komai ba bayan kai ya hana ka bautar Allah a duniya ya ce ka bauta masa ka bauta masa baka bauta Allah ba ka dogara gare shi da ka zo sai ka samu annal quwwata lillahi shi ba shi da karfi ka nemi ba zai iya sai kaga cewa ba zai iya taimaka maka da komai ba kaga me zai faru ka amfana ko ka cutu ashe son su cuta ce ba amfani bane don haka a rabu da kowa a kama Allah kuma a yi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kawai ita ce hanya a sai yake cewa bal yahsul lahum ad-dararu minha min haythu dhannu naf'aha tayyib yace wa tabarra'a al-matbu'una min at-tabi'ina to ga wani faifan kuma al-matbu'una waɗanda ake bi ake musu biyayya ake musu da'a jagorori wajen shiryar da mutane zuwa ga hanyar da suke so shugabanni kenan wa tabarra'a sai su ce ba ruwansu da min al-matbu'in a min at-tabi'in daga waɗanda suka bi su a ranar da wannan ɗin zai ga tsiraicin wancan cewa ai ya kasa komai to kuma mai zai faru sai ya ce kai ba kai muka bi ba a duniya kace mana kawai mu dogara gare ka ma kai ma ka ise mu sai ya ce ni ba ruwana da kai ban ma san ka ba ba abin da ya haɗa da kai kama gaban ka kaje kai naka harka kai taka harka ni ma in yi tawa harka shine ma'anan a waɗannan za su barranta daga waɗannan wata qatta'at bainahumul wusalu sannan duk wasu abubuwa na sadarwa da suka hada alaka tsakaninsu da su gaba ɗayansu sai su yayyanke su gutsitsire su kacaccale kowa kama gabansa me ya hada wannan da wannan ai wannan ɗalibin wannan ne wannan malamin wannan ne me ya hada wannan da wannan ai wannan shehin wannan ne wannan mai bin wannan ne me ya hada wannan wannan muridin wannan ne wannan shehin wannan ne me ya haɗa wannan da wannan wannan yana bautawa wancan ne saboda ya zaci cewa mutumin kirki ne to yau kuma ya bayyana abin ba haka yake ba mun fahimci wannan zai bayyana gare shi a ranar ba haka abin yake ba da haka duk wata alaka sai ta yanke sai ce ba ni ba kai ba ɗalibi na bane ba muridi na bane baka bauta mun ba baka yi mun komai ba ban san ka ba ma haka shi wancan babban zai faɗa subhanallah Allah kyauta sannan sai yake cewa menene وتقطعت بينهم بينهم الوصل آه التي كانت في الدنيا ودسكي سكانون سو الدنيا لأنها كانت لغير الله دومين قداما دون بعدن الله أكيسو با وعلى غير أمر الله كم بأيسو بس أمر من الله با ومتعلقة بالباطل الذي لا حقيقة له كم سنة دا ألاك أنيدا برنا دا كاليد دا بات دا حقيقة fad mahallat sai ta zagwanye ta lalace ta ruguje aka neme ta aka rasa ai fad mahallat a amaluhum sai ayyukansu suka lalace suka taɓe a wata lashat ahwaluhum halayensu kuma duk suka wato su ma lalace aka neme su aka rasa su ibn hilali da talasha duk ma'anarsu ɗaya abu ya zagwanye ka neme shi ya ɓace cikin wani abu kamar yadda wancan ɗin zai gudu ya faɗa cikin jama'a ya ɓuya baya son wannan mai bin sa ɗin ya bi shi ya gan shi kaga me zai faru hakanan kuma ayyukan da mutanen nan suka aikata sai su wayi gari a neme su a rasa babu su kayi aiki kayi sallah kayi azumi amma kuma can a wani wuri kayi da'a ga wannan sai gashi ya wayi gari ya ce ba ruwansa da kai to kasancewar ka hada Allah da wani ayyukan da ka aikata masu kyau din duk sun lalace kaga wannan ya maka sharri ya jawo maka aikin ka ya lalace hatta mai kyan da kai babu saboda me baka bi Allah ba ina fata mun fahimci abu a sai ke cewa wata lashat ahwaluhum wata bayyana lahum annahum kanu kadhibin kuma ya bayyana gare su cewa waɗannan mutane makaryata ne wa anna a'malahum allati yu'ammaluna fiha naf'aha da kuma wato cewa ayyukan da suke fatan za su yi musu amfani wa husulu natijatiha da kuma faruwar da samuwar a sakamakon su in qalabat alaihim hasratan wa nadamatan sun juye sun zama musu wato nadama hasra da nadama duk abu ɗaya ne wa annahum khaliduna finnar kuma cewa su masu dawwama ne a wuta la yakhrujuna minha abadan ba za su fita daga wutan nan ba har abada fa hal ba'da hadha al khusran khusran malam me littafi yake tambaya fa hal ba'da hadha al khusran khusran shin bayan wannan hasarar da taɓewar akwai wata hasara akwai hasara banda wannan kaga lokaci ne da babu dama ko rana ce da babu kome ba zancen a dawo da kai ka maimaita kamar yadda zamu zo mu ji ba zancen a ce to a to shikenan tun da dai da wallahi ko ba ku fahimci lamarin ba kuka bi su a rashin sani to yanzu shikenan bari a maimaita ku koma duniya din in kuka dan yi wani aikin kirkin sai ku dawo tun da dai hukuncin na Allah shine ba mai shiga aljanna sai ya aikin kirki to sai ku dawo sai a gani aikin naku in mai kirki ne sai a shigar da ku aljanna to babu wannan kaga nadama ai ta yawa nadamar da mutum zai yi babu wani mai nadama da ya taba irin wannan nadama ga abin da kake sa ran zai maka amfani bai maka amfani ba to shine sai yake cewa wa annahum khaliduna fin nari la yakhrujuna minha abadan fa hal ba'da hadha al khusran khusran dhalika bi annahum ittaba'u al batila wannan me yasa abun ya faru haka saboda sun bi barna fa amilu al amala al batila sai suka aikata aikin barna lalatacce wa rajau ghayra marjuwin suka yi fatan abin da ba bai cancanta ai fatansa ba wa ta'allaqu bi ghairi muta'alliqin kuma suka ratayu da abin da ba a rataya da shi fa batalatil a'malu bi butlani muta'alliqiha shikenan sai ayyuka suka lalace saboda lalacewar abin da aka rataye aikin akai ko ba haka bane aikin da kai babu shi walamma batalat yayin da ayyuka suka lalace waqa'atil hasratu shikenan kuwa sai nadama ta auku bima fatahum saboda abin da ya kubce musu min al'amali na fatan da suke yi fiha dangane da waɗannan mutane fadarratuhum ghayatat darari sai zama waɗannan gumaka sun cutar da su tsananin wato matukar cutarwa wa hadha bi khilafi man ta'allaqa billahi al-malik al-haq amma wannan sabanin wanda ya rataya ya jingina ya kama Allah subhanahu wa ta'ala Allahn da yake shi shi ne sarkin nan alhaq na gaskiya wanda in an bi shi ba a taɓewa almubin wanda yake shi ne alhaƙul mubin gaskiya mabayyaniya wa akhlasa al'amala liwajhihi kuma ya kyautata aiki ya yi ikhlasi domin Allah subhanahu wa ta'ala wa raja naf'ahu ya yi fatan amfanin da zai samu daga Allah fa hadha qad wada alhaqqa fi mawdi'ihi to lalle wannan ya sanya haƙƙi a inda ya dace ya sanya haƙƙi inda ya dace ya bauta wa Allah ai kaga ya sanya ya baiwa mai haƙƙi haƙƙinsa ko yawa amma wanda ya bauta ma wani wanda ba Allah ba to ya ɗauki haƙƙi ya kai shi ba gidansu ba haka ne ko ba haka ba yawa to kaga sakamako dole ya zama nadama fa kanat a'maluhu don haka shi mumini sai ayyukansa su zama haqqan gaskiya ce li ta'alluqi bil haqqi saboda sun rataya da gaskiya fa faza bi natijati amalihi sai ya ci nasara da sakamakon aikinsa wa wajada jaza'ahu inda rabbih kuma ya sami sakamakonsa a wurin ubangijinsa zai same shi a halin ghaira munqati'in wato shi sakamakon a halin ba yankakke ba ma'ana zai sami sakamakonsa babu yankewa a kama qala ta'ala kamar da Allah madaukaki yake faɗi shi sa kullun qur'ani ana fassara shi ne da qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa alladhina kafaru wa saddu an sabilillahi me adalla a'malahum ko waɗanda suka a suka kafirta kuma suka kauce suka bata daga hanyar Allah to Allah madaukaki ya bata aikinsu ya batar da ayyukansu ayyukansu sun baci sun bata basu taho daidai ba ko kai ne ka aika sako akai ma wani sai aka kwana da shi ai kaga ba zai kai inda zai kai ba sakamakon da ake samu in ka aika sakon nan ba za ka same shi ba saboda me sakon bai isa ba to wannan shine adalla amalahum ne kayi aiki amma aikin bai kai gacinsa ba baka sa shi a inda ya dace ba don haka sakamako ba zai zo maka ba ai kaga babu mutumin da za a bashi sakamakon jarabawa a makaranta bayan bai zauna jarabawar ba kowa ya zo shi bai zo ba da aka tashi raba natija da sakamako kowa zo karɓar result sai ya ga dash a gaban sunansa me ya sakamakon shine bai aiki ba ko ko yayi aikin ya rubuta maimakon ya rubuta abin da aka ce ya rubuta sai ya rubuta kishiyar haka an ce ya rubuta dama sai ya rubuta hagu ya ci jarabawa bai ci ba da haka inda saƙon nan zai tafi wani gun zai tafi ba zai tafi inda ake karɓar dama ba wannan misali ne dai da kwatance a da haka alladhina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla amalahum walladhina amanu wa amilu salihati amma waɗanda suka yi imani kuma suka aikata aiki na ƙwarai wa amanu bima nuzila ala muhammadin kuma suka yi imani da abin da aka sassaukar shi aka saukar da shi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa al-haqqu min rabbihim shine kuma gaskiya daga ubangijin su to sakamakon su shine me kaffara anhum sayyi'atihim Allahu akbar kun ga ba a ce mana za a ba su sakamakon su ba kuma wannan shine a layin kan gwamnatin aisha aka me dal adalla a'malahu ayyukan su sun tabe nan kuma ba a gaya mana ma ina ayyukan suka isa ba kawai ya tabbata sun isa inda za su bayan wannan kuma an ba su sakamakon su cikakke bayan wannan ko sun yi wani laifi an kankare shi Allah kenan mai rahama yawwa والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم الله سي كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم الله سبحانه وتعالى زي كان كريمسو miyagun ayyukan da suka aikata sannan kuma zai gyara abin da ke tsakaninsu ko da suna da wasu abubuwa tsakaninsu na rashin daɗi to Allah maɗaukaki zai gyara su ya ce zalika wannan abun irin wannan hukunci ba hukunci ba ne waɗannan an ba su wannan waɗannan kuma an ba su wannan don me aka yi shi me sababinsa dalika bi anna wannan ba'un sababiya ce bi anna alladhina kafaru sababinsa shine alladhina kafaru su waɗanda suka yi kafirci ittaba'ul batila sun bi barna ne an ce su bi Allah su bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka bi wani ba su bi Allah ba ba su bi manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallama wa annan ladina amanu su ko waɗanda suka yi imani ittaba'ul haqqa sun bi gaskiya min rabbihim gaskiyan nan kuma ba daga gun kowa ba daga gun ubangijinsu kun ga waccan daga ina take wadda ba alhaq ba daga ina take kun ga ba a gaya mana ma daga gun ina take ba sai aka gaya mana kawai sakamakon ina ne masdarin gaskiya masdarin gaskiya daga Allah ne ashe kenan abin da ba gaskiya ba masdarinsa ba daga Allah yake ba mun fahimci wannan yawwa akhdhan bil mafhumi alladhina am wattaba'u al-haqqa ko ittaba'u al-haqqa min rabbihim sai ce kadhalika yadribu Allahu lin-nasi amsalahu kamar yadda kuka ga wannan misalin to irin haka ne Allah ke bugawa mutane misalai da suka shafi rayuwarsu yawwa wannan yayi aiki ya samu kaza wannan yayi aiki ya samu kaza ma'ana wannan misali ne Allah madaukaki ya sa mana to mu karasa ayar da sai mu tsaya kamar da na ambata mana nasu a ce mu koma yin awa ɗaiɗai saboda lokaci sai ya zama a ɗanyi tambayoyi sai a tsaya to amma wani lokacin gabar karatun ce takan sa a wuce haka ɗin ya ce wahina izin ya tamanna tabi'una to ga magana ba ta ƙare ba wahina izin a wannan lokaci ya tamanna tabi'una waɗanda suke bin gumakan nan da abubuwan da ake bautawa wanda ba Allah ba ya tamannauna sai su rika burin an yi raddu ila duniya cewa a dawo da su zuwa duniya fa ya tabarra'u min matbu'ihim sai su ma su wofinta su barranta su yi bara'a tsakaninsu da manyansu ku duba ku ga yadda hatsarin biyayya makauniya take duk mutumin da ya sa wani mutum yake masa irin wannan makauniyar biyayya din kaga dai mutum ba Allah ba babban abin da dama mutum zai maka wajen ka da shi shine ai zama malamin ka ya sa ka a hanya ce ga gaskiya zo ka bi amma ba shi ka zo kuma ka dauke shi kana bauta masa ba ko ba haka bane amma ku duba ku gani duk mutanen da suka kauce wa hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ka sami wani abin na sha fadarsa kuma haka yake kowa ya duba ya gani ba zai samu abin da zai saba wannan maganar ba duk hanyar da ba sunnar annabi ba ce sallallahu alaihi wasallama an sa mata wani suna to za ka ga akwai wani mutum da ake gina shi a kai ko ba haka ba ne za ka ga an lafto masa girma an lafto masa girma a lalubo cikin haƙoƙin allah a zazzaƙulo duk a ɗora a bashi saboda mai kawai so ake a ga darajarsa a duniya sai ya zama ya mallake zuciyar mutane duk abin da ya ce su aikata sai su aikata akwai wannan irin biyayya ko babu sai ka ga mutum saboda da'ar da ake masa ya sa mutane akan wata hanya ta addini amma ya shigar da kansa a zuciyarsu irin shigar wadda wani wallahi da zai ce mabiyansa su shiga wuta yana zaune a gabansu za su shiga akwai wannan ko babu wannan to ita ce bautar ita ce ma'anar yuhibbunahum ka hubbillahi kada ka bari ka samu wani dan adam kowaye ya samu wannan daraja a zuciyarka bai isa ba Allah ne kawai yake da wannan amma girmamawa ta malami da ɗalibi wannan kuma babinta daban yawa da biyayya da girmamawa da jin kunya da sauransu tarbiyya ce wannan ita kuma ta musulunci amma ta wuce iyaka ya zama yana nan ko baya nan kana tsoron kamar zai hango zuciyarka cewa ka saba masa to ba mai wannan ikon fa sai Allah amma in ka lura da mutanen da wasu suke bin su a yanzu har zuwa zamanin nan namu ne yanzu za a ga cewa akwai waɗanda suke da irin wannan ikon da darajar da girman a zuciyar masu bin su haka ne ko ba haka ba kun yadda wannan abun akwai ko ba ko ba ku yadda akwai ba ashe ba ƙarya akai ba to a kiyayi wannan abun kada ka bari wani dan adam ya mallaki zuciyarka da irin wannan sura ta yadda zaka koma kawai kana bauta masa kila kawai zaka ce ai ba bauta ba kaza a'a duk abin da zai sa ya zama cewa soyayya ta wuce irin wannan matsayi ta kai ga duk abin da ya sa ka zaka ce ba za ka yi tunani ba da zai zo fa qur'ani ya ce qur'anin nan ba daidai bane fa sai ka yadda menene to ba ibada ba ce in ya zo ya ce maka ga aya Allah ya ce ai kaza sai ya ce a bari wannan ba haka ake nufi ba jahilai ne waɗanda ba su fahimta ba suke yin haka mu a ta mu fahimtar kaza ne sai ka bar maganar Allah ƙuru-ƙuru wanda Allah maɗauki ya saukar da alƙur'ani nan ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da larabci saboda larabawa su karanta su fahimta su kuma kai ga abin da ake so su kai gare shi sakamakon fahimtar da suka yi a cikin karatun da suka yi amma sai wani yanzu ce a wannan ba haka ake nufi ba ya kawo mata ya kawo maka tasa ka'idar kuma sai ka aje ta Allah ka aje ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ka bi shi akan wannan wani har yana ganin cewa shi ba shi da nasara idan bai da'a ga wani ba yana ganin wai kasuwancinsa ma zai rasa alheri ba zai samu albarka ba idan har bai da'a ga wannan mutumin da yake bi ba akwai wannan ko babu to duk wannan fa babu tauhidi ne babu tauhidi babu shi duk wanda ya kai ga matsayin wannan to Allah madaukaki ya kiyaye muna roƙon Allah maɗaukaki ya shiryar da al'ummar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam su koma ta farki da gwadabe da manzan Allah sallallahu wasallama ya bar mu a kai a su aji duk wata hanya wadda ba wannan ba shi ne sai yake cewa a ina ne wahina idin ya tamanna tabi'una an yi raddu ila duniya fa ya tabarra'u min matbu'ihim sai su yi fatan ina ma a dawo da su duniya in sun zo duniya sai su ce kai ba romu da ku mun je mun gano ƙarya kuke yi haka za su yi fata ko yawwa bi an yatruku ash-shirka billahi su bar sai su ce a shikenan zamu komo duniya mu daina shirka da Allah eh wa yuqbilu ala ikhlas al-amali lillahi su tunkari su kuma fuskanci wato yin ikhlasin aiki ga Allah ya zama cewa duk aikin su ya zama dan Allah za su yi malam yace wa haihata ina ai babu ba zai yiwu ba shine ma'anan haihata kuma yadda bahaushe da yake cewa ina ko akwai wata kalmar kuma daban da hausa ba mai tsawo ba kalma ɗaya kawai sam sam wannan sam sam ta akidi ne yau to an dai fahimta ko yawwa inda aka ce haihata ma'ana ina ai babu ma'ana baka bukatar ma a ce ai kaza din ai kana jin haihata amsa ta riga ta samu to shin malamin ki ce haihata ai wannan abu ba zai yiwu ba fatal amru lamari ya riga ya kubce wa laysa alwaqtu waqta imhalin wa inzarin lokacin ba lokaci ne na jinkiri da sauraro ba wa ma'a hadha fahum kadhabatu sai malamin ce kai duk da haka ma fa ƙarya suke yi su wa yake masu ƙaryar su masu ce mabiyan ba amma waɗanda aka ba shugabannin ba shugabanni an gama da su ai sun halaka yanzu mabiyan ne da suke cewa a dawo da su za su sake sabon fefe na rayuwa ko to shi ne ce duk da haka ƙarya suke yi ma'ana falau ruddu la'adu limanuhu anhu don Allah ya gaya mana cikin suratul an'am halin su haka yake cewa walau ruddu da za a mai da su din duniya la'adu limanuhu anhu da sun maimaita sun koma zuwa ga abin nan da aka hana su za su zo sai su sake nutsuwa su ci daɗi su gwangwaje su more su ji ruwa ya zubo daga sama sai su sake cewa to lamarin ma duk ɗaya ne ne a sake bin waɗannan ɗin sai su sake umartar su su bar Allah su bi su kuma sai su sake bin su Allah ne ya san wannan ya san zuciya su cewa ƙarya suke shi ya sa masu suka nemi a dawo da su sai ce wa inna ma huwa qaulun yaqulunahu kawai magana ce da suke faɗinta wa amani ya tamannaunaha burace-burace ne da suke burinsu hinkan ko hankan wa gaizan don ɓacin rai wa gaizan da tsananin fushi alal matbu'ina akan shugabannin nan nasu a ranar kawai za su faɗi wannan kalmar ne saboda ransu ya ɓaci ɓacin rai ne da tsananin damuwa da hasara da nadama yayi yawa cikin ya cika da bakin ciki zuciya kamar ta fashe da ɓacin rai ya aka yi na lalace na bu wannan gashi ya zo ya bayyana cewa ba shi da amfanin da zai mu wannan hank ɗin wato bakin cikin da kuma wato fushi mai tsanani da suka yi a kansu shi yasa suka faɗi wani suka ce ya Allah mu a maida mu- a maida mu duniya ma mu- za mu sake ba za mu yi wannan abun ba to Allah kuwa ya san ƙarya suke in an dawo da su duniyar ma ba haka din za su yi ba za su maimaita wancan ne a lima- lama tabarra'u minhu yace da za su dawo din da za su bar- ba za su barranta daga gare su ba wa dhanbu dhanbuhum dama zunubin zunubin su ne to anan ya kamata bawan Allah ya tunani mai malamin yake nufi anan dai sai wa zambu zambuhu dama laifinsu ne su suka bi su ai Allah bai ce su bi su ba ko tun a duniya hujja yankankiya ce kada ka bi kowa sai Allah kada ka bi kowa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ati'u Allah wa ati'u rasul wa in tuti'uhu tahtadu man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu kullum abin da Allah maɗauki yake haɗa mu da shi dangane da ɗa'a shine mai mu kama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ashe mutum ba zai ce ba a bashi hujja na cewa kada ya bi wani malam wani da wani da shehu wani da waye ba a'a ya tsaya Allah ya tsaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan ya ishe shi tsira in an dawo da shi din ma babu abin da zai yi ba zai barrantan ba zai koma ya ci gaba da abin da yake aikatawa ne domin me laifin laifinsa ne ba waɗancan ne wai saboda iya yaudara kawai suka yaudare shi ba akwai yaudara tasa amma kai kuma akwai hankali naka kowa ya san ƙur'ani ya je karanta ya je buɗa ya tambayi malami ai duk abin da za a kawo shi ba daga Allah ba ba daga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama ko ba ka da karatu ba zai maka wahalar ka gane babu shi ba mun fahimci wannan yawwa in dai kana da hankali zaka gane malamin nan dabara yake maka domin zaka ga in yana magana akan wasu abubuwa din zai kawo hujja daga qur'ani da, da hadisi ya kawo maka magana akan sallah da azumi duk ya kawo maka ga suna a cikin qur'ani amma in yazo kan wannan abin da yake jagorancin ka akai sai a neme shi a qur'anin a neme shi a sunnar a neme shi a halari a neme shi a shimawi a nema a iziya a nema a risala a nema a askari duk ba za a samu ba haka ne ko ba haka bane ashe ya kamata mutum ya gane cewa ba za a yi masa wayo ba ma'ana wayo wani zai masa to kada ya bari a yi masa wayan yana da hankalinsa ya bi abin da yake ita ce hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da haka zai tsira sai ce fara'sul matbu'ina ala sharri shugaban waɗanda ake bi akan sharri shine wa iblis yawa fara'sul matbu'ina ala sharri iblis shugaban jagoran duk masu batar da mutane a duniya shine iblis wa ma'a hadha tare da cewa shine jagoran masu batar da mutane bari ku ji me yake cewa ya qulu li atba'ihi yana cewa magoya bayansa masu binsa masu yi masa da'a lamma qudiya al-amru yayin da Allah ya gama hukunci malamai suka ce abin da ake nufi dama nan dama farko wannan aya a suratul ra'd ne ko wa qala ash-shaytanu lamma qudiya al-amru menene qudiya al-amru Allah ya gama hukunci 'yan aljanna suka shiga aljanna 'yan wuta suka shiga wuta ta sai me ai kun gama gana ta ƙari a ɗauko mutuwa a yanka ta babu mai mutuwa ɗan aljanna dawwama a cikin alheri ɗan wuta kuma dawwama a cikin wuta to a lokacin ne shaidan zai faɗi wannan magana bari ku ji maganar shaidan iblis ba ga abin da zai ce sai ya ce da mutane inna allaha wa'adakum wa'adal haqqi Allah ya yi muku alkawari alkawarin gaskiya in ji fashe ɗan iblis shi yake ba da hujja cewa alkawarin Allah alkawarin gaskiya ne kaga bai faɗe shi ba a duniya ba a lahira yake faɗin wannan yawwa wa wa'adtukum fa akhlaftukum ni kuma sai ne muku alkawari sai na saba muku in ji shaidan fa yawwa Allah ya muku alkawari alkawarin gaskiya gashi nan an cika mayan aljanna alkawarin su shiga aljanna wa wa'adtukum ni kuma ne muku alkawari suwa yan wuta kenan ko fa akhlaftukum sai na saba muku wa ma kana liya alaikum min sultani ba ni da wani iko da mulki da hujja alaikum akan ku illa an da'autukum kawai abin da ya faru wani in istithna ne munqati ma'ana lakinnani da'autukum na kira ku na ce ku zo ku zo ku zo ku zo fastajabtum li sai kuka amsa mini fala talumuni walumu anfusakum kada ku zarge ni amma ku zargi kawunanku wannan shine dalilin da yasa malamin kawai ce wadzambu zambuhum din mun gane yawa iblis ga abin da zai faɗa ma'ana fala talumuni walumu anfusakum har ma a ƙarshe nan bi kawo ba ma ana bi musrihikum wa ma antum bi musrihiyya ku ba masu taimako na bane ni ma ba mai taimakon ku bane ba zan wadatar da ku da komai ba shikenan sai sai me kuma hmm inni akhafu ma ashraktumu ko a ƙarshen ayar mana dai har dai zuwa ƙarshen ayar babban darasin da ke ciki gashi mun ji cewa abin da shaidan zai faɗa zai gaya wa waɗanda suka bi shi bayan ku shine jagora wajen kiran mutane a zo a shiga wuta to in an shiga wutan ga abin da zai faɗa wa mutane da haka ashe kenan kada ka bari bawan Allah a yi wasa da hankalinka ka zo ran da za ka yi nadama nadama ba za ta yi maka amfani ba ka koma ga Allah ka bauta wa Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya shi ya halicce ka ya samar da kai da baka nan wancan da ake bautawa ko kuma duk da ba a so ba a kiranta bauta da'ar dai da zaka yi ka sallama rayuwarka zuwa ga wani a ce sai abin da ya so zaka yi to ba fa Allah bane shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zamansa da sahabbansa bai koya musu irin wannan abun ba yanzu ka duba ka ga a cikin mutane a yanzu akwai mutumin fada ya ɗauki rayuwarsa ya miƙa wa wani mutumi a kullum a matsayinsa na ma'aikaci akwai ma'aikacin gwamnati ba zai je ofis ba kullum sai ya je gun malaminsa ya ce ya fita yau akwai sa'a ko babu sa'a duk motsin da zai yi sai ya je ya tambaye shi in yi kaza ko kada in yi kaza auren 'ya'ya da me za a yi mai duk dai aiki rayuwarsa kacco kam ya mai da ita sai wannan mutumin wanda shi ma yana tsugunawa ya fitsari ya kashi sai ya gaya masa ka yi ko kada ka yi ya zo na wani irin abin nan rashin tunani ne da gajerar fahimta wannan irin musulunci mun taɓa ganin irin wannan alaƙar tsakanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa akwai sahabin da taɓa zuwa irin wannan suna tambayar sa akan abubuwa na me na ilimi da za su sani ya za su bauta wa Allah amma mutum ya kananaye maka rayuwarka ba abin da za ka yi sai ka zo ka gaya masa kwabo fa ba za ka kashe ba wani haka yake ba zai yi komai ba ya raba 'ya'yansa da matansa ya raba mutumin da 'ya'yansa da matansa gaba ɗaya sai abin da wannan mutumi yake so sannan wannan bawan Allah zai aikata a ce kana bauta masa kuma ka ce ba bautawa ba ce Allah bai samu wannan gatan ba fa agunka haka ne ko ba haka bane tsakani da Allah ku duba ku gani mai irin wannan halin yana wa Allah irin wannan mu'amala idan ya tashi abu yana yin istikhara ba ita ce Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana idan muna so mu yi abu mu nemi zabi ba Allah madaukaki ya zaban mana abin da yake alheri ba sa yin istikhara ba ruwan su ma da ita kuma sannan baya ba zai je ya risina gaban ubangiji yayi addu'a yayi kuka yayi risina ya sa goshin sa kasa yayi qiyamul layli yayi azumin nafila ya bada sadaka ya fidda zakka ya taimaka wa mutane wanda duk alheri ne wanda in yayi su Allah madauki zai ja shi gunsa kuma sannan ya biya masa bukatun Allah bai samu wannan gatan ba ko idan zai fita ko zai aurar da 'ya'yansa ko kuma zai wani aiki ko zai tafi wani gari yana zuwa ya ce ya Allah zan tafi wani gari ina neman ka bani labari akwai sa'a ko babu ila ce maka aidan Allah ba amsa yake bai mutane ba amma kuma ai tunda mulkin nasa ne ya ga wa annabinsa ya koya mana istikhara ko me zaka in kai istikharar ko menene shi zaka ga alherin a cikin sa insha Allah to amma an koma ana bautawa mutane kuma ba a so a ce bautawa ake amma dai rana tana nan za a koma zuwa ga Allah kuma duk waɗannan abubuwan da muke karantawa yanzu za su bayyana ga wanda ya yi daidai da kuma wanda bai daidai ba sai dai dama ana faɗakar da wanda baya yin daidai ɗin ne ya tuna cewa abin nan ba daidai ba ne ya koma kan daidai saboda in ya koma ran da zai gane ɗin ba zai masa amfani ba haka ne ko ba haka ba to muna fata Allah madaukaki ya tabbatar da mu akan tauhidi da kuma biyayya ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sai mu tsaya nan a insha Allah gobe za mu mimita wannan ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiban sai mu fara da shi kuma insha Allah wa as'alu Allah tabaaraka wa ta'ala an yubarika li wa fikum wa an yanfa'ana bima ta'allamna وبما سمعنا من شرح كتاب الله تبارك وتعالى وأن يثبتنا على طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قال الدعاء قد نمو باكي دي الله سامنا البركة على يورمو Allah kuma ya biya mana bukatunmu na alheri waɗanda ba su da lafiya daga cikin uwanmu Allah ya ba su lafiya waɗanda kuma suka rasu Allah ya gafarta musu Allah maɗaukaki ya taimaki addininsa ya tsare shi ya tsare- ya taimaki musulmi masu addinin musulunci Allah ya tsare su Allah ya ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa tamu makirce makircen da ake kullawa na lalata mana wannan ƙasa Allah ya hana su Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali duk abin da zai auku a cutar da addinin musulunci da musulmi muna fata Allah maɗaukaki ya kaɗe shi wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wannan na tambaya cewa malam idan mahaifin mutum ya fitar masa da zakar wato zakatul fitr tare da iyalansa kasancewar yana da aure ta halatta to da nan ka tsaya maganar daban ce amma sai ce duk da shi ya ba da kudin aka sayi hatsin to in kai ka ba da kudin aka sayi hatsin to kai ne ka fitar da wannan zakka kai ka fitar gare ka da kuma iyayen naka shikenan magana ta kare amma da mahaifin ne shi kadai ya fitar dama mutum yana fitarwa kansa da kuma man tajibu alaihi na faƙatuhu wani shine dabitin yawa mutum zai fidda zakar kono a kan kansa a ƙashin kansa sannan ya fitarwa duk wanda yake wajibi ne a kansa ya ci da shi yau kaga ashe kenan tunda kana da mata an raba tukunya haka ake cewa ko yau kowa girkinsa daban to ba wajibi ne ya ci da kai ba don haka baka cikin waɗanda za a fitarwa sai ya fitar da shi da waɗanda tukunyarsu ɗaya kai kuma da kai da tukunyarka ƙwaya ɗaya sai ku ci- kai ma ku fitar yau amma tunda kai ne mai kuɗin kai ka bayar aka sayo gaba ɗaya hatsin to kamar kai ne ka fitar muku da gaba ɗaya kuma dama ɗa wajibi ne in shi yake ci da iyayensa shi ma wajibi ne ya fitar musu zakka Hmm, Allah maɗauki ya kyauta to, ajiyar mu. Yawwa.